بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi 27 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1421 wanda ya daidai da 26 ga watan august shekara ta 2000 muna karatun littafin asarimul battar fi tafaddi li saharatil ashrar na babban malami ashekh wahidu abdulsalami bali allah ya saka mushi da alheri wannan malami yana karantar da mu mas'ala dangane da ainihin hanyoyin da boka yake bi don ya ainihin kiraye aljani yayin da shi bokan yake so zai yi aiki da wannan aljanin mun ji idda malam ya gaya mana hanya ta farko fariqatul iqsam hanya ta biyu fariqatul zabhi sai malam ya ce a fariqatul salisa hanya ta uku daga cikin hanyoyin da boka yake bi domin ya halarto da aljani ya kiraye aljani yayin da ainihin yake so zai ainihin yi aiki tare da aljanin malam ya ce a fariƙatu sufliya hanyar ainihin wato hudda da aljani aljanu as-sufla aljanu waɗanda suke yawo a bayan ƙasa aljanu waɗanda tattaruwarsu ainihin su suna yawo ne a cikin garuruka kawai wa hadhihi tariqa yace wannan irin hanya wadda ake kiranta a tariqatu sufliya daga as-sufla ƙasa wato aljanun da ke gararan ba suke yawo suke garari a bayan ƙasa to ya ce wa hadhihi tariqatu mashhuratun baina saharati bi tariqati sufliya wannan hanya sananniya ce ainihin a wurin bokaye sun fi saninta da wannan suna a tariqati sufliya wa sahibuha takunu lahu majmu'atun kabiratun min ash-shayatin takhdumuhu wa tunaffidhu amrahu ya ainihin dubbokan da yake bin irin wannan hanyar yakan kasance ne yana da wasu tarin aljanu masu yawa shaidanu waɗanda ainihin suke mishi hidima wa tunaffizu amrahu kuma suke ainihin zartar da umarnin shi li'annahu domin shi irin wannan boka a'azamu saharati kufran ya fi dukkanin wani boka ya fi dukkan boka ya girman kafirci don haka sai zan shi yana da tarin aljanu masu yawa wa ashadduhum ilhadan kuma ya fi dukkan bokaye karkacewa alaihi la'anatullahi tsinuwar Allah ta tabbata ga wannan boka wa tatalakhasu hadhihi at-tariqa fi ma yali ita ainihin wannan hanya ga yadda ainihin take takaituwa kamar yadda zaka ji ta a takaice ga irin yadda wannan hanya take yaqumu as-sahiru alaihi la'anatullahi al-mutatabi'a shi ainihin boka ɗin nan wanda yake tsinoyin Allah masu biye da juna sun tabbata a gare shi zai tsayu ne birtida'il mushafi fi qadamaihi sai ya ainihin ɗaura alƙur'ani a ƙafafuwan shi ala hay'ati hiza kamar yadda kaga siffar takalmi kamar yadda kaga siffar takalmi silifa to haka shi wannan boka zai ɗaura alƙur'ani ya ɗaura nan izu talatin nan izu talatin ko nan izu sittin nan izu sittin ya mai da alkur'ani ya zama mishi kamar silifa kamar irin ko kuma kamar iri hil ɗin takalmin nan na 'yan mata 'yan iskan zamani ɗin nan sai mai da wannan ainihin alkur'ani kamar haka summa ya dukulu bihil khala'a sa'annan sai je sai ya shiga ban ɗaki da wannan ainihin alkur'ani summa yabda'u fi tilawati talasimil kufriya sannan sai ya fara ainihin karanta sulkullan nan na kafirci داخل الخلاء a cikin banɗakin summa ya khuruju sa'annan sai ya fito wa yajlisu fi ghurfatin in ya shiga ainihin wato wannan banɗaki yana mai saye da alqur'ani a matsayin takalmi a kafar shi ya karanta irin waɗannan surkulle na kafirci sai kuma ainihin sai ya fito daga banɗakin sai ya ainihin shiga wani ɗaki sai ya zauna wa ya amuru jinna bima ya sha shikenan sai ya umarci ainihin aljanu da duk abin da yake so fatajidul jinna yusari'una ila ta'atihi sai ka samu aljanu suna gaggawa wajen yi mishi fa'a wa tanfizi awamirihi sai ka samu ainihin aljanu suna gaggawa wajen zartar da al'amarin shi sai ka ga aljanu suna gaggawa suna marmaza wajen bin umarnin shi wa ma zaka illa li'annahu kafara billahi al'azim ba dan kuma ba sai dan ya kafirce wa Allah mai girma jama'ar musulmi duk mutumin da ya taka alkur'ani da gangan wannan mutum ya zama kafiri to wannan boka da kan shi yake ɗauko alkur'ani izu sittin ya ɗaura a ƙafa yana takawa ya shiga ban ɗaki yana waɗannan surkulle nashi to da zaran waɗannan aljanun da ke cikin ban ɗakin wato su ba wai wasu aljanu ne waɗanda yake suna ƙarƙashin wani shugaban aljanu ba a'a dama ya san dai waɗannan banɗaki matattara aljanu ce to shi kenan sai ya ɗauka to waɗannan aljanu da ke banɗakin nan sun zama kamar nashi ne kamar abokan aikin shi duk sanda yake da buƙatar hidima wadda za su yi mishi sai ya ɗaura alƙur'ani a ƙafafuwan shi sai ya shiga banɗakin yana wannan surkulle to in ya shiga wannan surkulle ya kira su kenan sai ya dawo sai ya zauna a ɗakin shi shi kenan sai ya ci gaba da basu umarnin duk abin da yake so domin sun san inda za su haɗu shine wannan ɗakin ina fatan mun gane wannan sai ya ce wa asbaha akhan min ikhwani shayatin wannan boka ya waye gari ya zama dan uwa daga cikin yan uwan shedanu faqad ba'a bil khusran al mubin dan haka ya waye gari da asara bayyananniya fa alaihi la'natullahi rabbil alamina don haka tsinuwa Allah ubangijin halittu ta tabbata akan ainihin wannan boka ya jama'ar musulmi haka al'amarin nan yake yanzu boka in yaji sai ce ana zagin shi shi yasa duk wani malami da zai daure maka gindi kai dan bid'a ya ce ai ana wa'azi ana zagi a yayin da yake faɗin wannan kalmar shi ma yana wa'azi akan wasu waɗannan wasu ɗin nan da yake wa'azi a kan shi su ma suna can suna ƙunƙunin yana zagin musulmi ina fatan ka fahimci matsalar haka al'amarin nan yake shi yasa duk malami ya tsaya gaya maka gaskiya kawai a kanka ta faɗo a kan shi ta faɗo ba abin da ya dame ka kai dai a faɗi gaskiya amma mutane sun waye gari sun take laifinsu so suke a dubu na wani yanzu da an samu wani ya zo ya ce zai wa'azi akan kiristoci sai kaga duk musulmi sun je sun haɗu to Allah ya saka da alheri amma ku ba kwa kafirci fiye da na kiristocin kuna yi kuma ran da aka zo za a yi muku wa'azi ya kamata ku taru kenan don yadda in aka zo ana magana a kan 'yan ɗariƙa kai ɗan ɗariƙa kake jin kamar ana yankan zuciyarka da reza in aka zo ana maganar fasikai kai fasiki kake jin kamar ana yankan zuciyarka da reza haka waɗannan kiristoci suke jin aka zo ana wa'azi akan addinin kirista don haka babu wani mai wa'azi wanda ainihin zai ce ai shi saboda iya wa'azi yana wa'azin da duk al'umma yana faranta musu rai akwai wani ɗan bid'a a wani gidan rediyo hamshakin gidan rediyo a ƙasar nan yana amsa tambayoyi da ake amso mishi wannan ɗan bid'a in aka amko mishi da tambaya madadin kai tsaye ya ba da amsa ya hau da wurwura kenan ya hau da wurwura kenan da wurwuran nan da yake kokari yake wai kar ya fada tarkon bata wa wasu bangare na musulmi rai wannan da wurwurar da yake kuma sai wasu suna tsine mai albarka a kanta to saboda haka abin da ya fi kawai shine abin da Allah ya faɗa ka zo ka faɗa wanda ya ji taimai ya karba wanda bai mai bai haƙura ran da taimai ya da ya karba ko kuma in bai ba taimishi ba tayawa wasu yanzu gashi boka zai ji ana ta cewa alaihi la'anatullahi shikenan za ce ayyo an yi karatu ana ta zagin manya ana ta wulakanta malamai shikenan wai boka ne malami wai boka ne manya to kun ga irin lalata yadda take faru kuma matsalar ita ce galibin bokaye yanzu a ɓoye suke bayyana suke da siffan malanta suna bokanci yanzu su bokaye suna nan a sorayensu a cikin zaurukansu kunkunniya na zubo musu suna takaici suna jin muna tona asirinsu to in suka tashi sai su fake da wani abu an yau an yi wa'azi an ce kaza ma ba kyau an ce kaza ma ba kyau madadin ya ɗauko matsalar da ita ce ta dame shi don an ce boka na taka alkur'ani wannan ya zama kafiri to shi ya san wannan matsalar ya kafirta babu shakka a kai tun da yana yi to amma shi kenan ayo an yi wa'azi duk an ce iyayenmu ma ba su iya kaza ba an ce ma sallah ba iya ba an ce kaza shi kenan sai ya fake sai ya nemo gudunmawar jahilai akan su zo su taimaka mashi akan wani abu wanda an soka wanda su ma jahilan sun haɗu akan yin shi to matsalar da take ƙasar nan kenan akwai matuƙar son zuciya amma kai in kafiri ne kai ka san kai kafiri ne yanzu kai boka in ka san ka taɓa taka alkur'ani izifi sittin kai ka san kayi ka tuna duk gudunmawar jahilai da za ka nemo a nan duniya su taya ka ashar ranar da aka saka ka a cikin kabari wallahi ba wanda zai maka kara ya ce ainihin a saka ku tare shi yasa wannan tonan asirin da ake ga bokaye tonan asiri ne mai daɗi don ba a ce wana ba aka ce boka me yawa mutanen anguwarku a malan suka san ka amma kai a ƙarƙashin ƙasa kana jin waɗannan abubuwa da muke faɗi kai ka ji bokanci ne da sai ka yi wuf ka gyara asirinka a rufe kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi ya faɗi cewa wanda duk ya aikata wani laifi daga cikin laifukan da Allah ya hana ya zan Allah ya rufa mishi asiri to abin da ya fi lafiya gare shi shine sai ya kokari ya tuba kai ya je ya tona wa kanshi asiri amma in ka zo kana a shari'a kana surutu ma'ana kai boka ne eh to sai ka bari a'a kai ba boka bane to me ya hada ka da dan an ce boka kafiri ne kuma kamar yadda muka faɗi a jiya kullum muna cewa boka kafiri ne kamar fir'auna da hamana me yiwa baka jin daɗin maganar don dai ko babanka boka ne ko kanin uwarka boka ne ko kanin ubanka boka ne ko malaminka boka ne kai tsakaninka da Allah a matsayinka na musulmi ka dubi mutumin da ya ɗauki alƙur'ani ya shiga da shi ban ɗaki ma tukuna ya ɗau alƙur'ani ya shiga da shi ban ɗaki balle ya mai da alƙur'ani takalmi yana takawa ya shiga ban ɗaki da shi amma matsalan nan a lokacin da aka fara da'awar sunna a ƙasar nan sai mutanen nan masu aikata haka sai suka juye maganan nan suka ce duk mutumin da ya shiga izala sai ya taka qur'ani izifi sittin sannan sai an rubuta mishi qur'ani da jini ya sha wannan shine abin da yan ɗariƙa suka faɗi amma da zaka ce kana son su tsayan maka da ɗan izala ƙwaya ɗaya wanda ya taka alƙur'ani su kawo shi tsakiyar mu ɗan izala su ce wannan mun shaida har ga Allah gashi ya taka qur'ani izufi 60 su gan ba za mu danne shi mu yanka shi ba babu sai surutu sai su tafi ƙauyuka sai su je sai su ruɗa jama'a to shi yasa mas'alan nan mas'ala ce ta gaskiya da gaskiya kai in ka san kana yin wannan abun ka zo ka tuba tun kafin lokaci ya ƙure maka shine ya fi maka rufin asiri amma in ba haka ba wallahi jama'a bari ku ji duk mutumin da ya bokanci ba zai cika duniya lafiya ba a anguwan nan mun baku labarin wani boka makon da ya wuce duk zariyan nan duk anguwan nan babu yaron da bai san shi ba ku je ku same shi yanzu a kofar gidan shi yana nan ya haukace karfe biyu na asuba yake tashi in ya fara surkulle surkulle in ya fara duk yaron da ya kwana muciya da cikaji ya san shi ya kashe mutane sun fa kirga ya haukatar da mutane sun fa kirga kasaitaccen boka ne tun wajen shekara talatin da suka wuce duk yaran anguwan sun san shi yana nan ya haukace karfe biyun dare zai tashi in ya fara surkulle wallahi wata ran mun fito da daddare lokacin muna zuwa makaranta muna muna muna zuwa abin nan makaranta biyu ke nan yi sallah asuba muna hawa mota a can cikaji sai agogo mana shirme ran nan agogo sai ya nuna mana karfe biyar na asuba a birkice agogon bango haka ashe agogo ya gudu ne ashe wajen karfe biyun dare ne sai muka taso da gudu za mu je za mu shiga mota muka ga ba mu haɗu da kowa ba muka je bakin dogo muka tsaya sai na ji a'a sai na rinka jin wasu mutum yana cewa wai an ce babu angulaye a qur'ani wal angulaye da angulaye na ce a'a wannan wani sabon mahaukaci ne aka samu sai aka ce ai wane ne na je na duba na gan shi na ce kun gani wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha mugun aiki sakamakon shi mugun aiki wai wannan aya qur'ani ce yake karanta ka duba irin surkullan da na je ne fa kenan wai an ce babu angulaye a qur'ani wal angulaye da angulaye wallahi haka yake yi in sharri ne ku yan mutiya ne ku je gobe da asuba ku ji mana to ka ji tsoron Allah wannan abin da kake kafirci ne in ka mutu wuta za ka shiga khalidan fiha abadan waga Allahu alaika wala anaka duk mutumin da ya bokanci ya mutu jama'a Allah Allah ba zai taba gafarta mishi ba kafirci ne duk wanda ya ce maka boka kafiri ne duna kafirin shi kanshi wannan mutumin ya zama kafiri duna kafirin din a ce ai boka ya ce kafiri ne amma ba wai kafiri kafiri ake to wani irin kafiri ake nufi boka zunzurutun kafiri ne kun dai ji ga irin ayyukan da suke jama'a babu wani mutum da ya taɓa zama boka a duniya sai da ya kafirce wa Allah ya rage wajen hanyar kiran aljanin ce sai ta zama ita ma ko tana ɗauke da kafirci ko kuma ta takaitu ga haramci amma farkon ya zama boka sai ya kafirce tukuna sannan sai ya zama boka to hanyar da zai rinka bi yana kiran aljanin mafi yawancin hanyoyin suna ɗauke da kafirci amma wasu suna ɗauke da haramci ne kadai Allah ya kiyaye malam ya ce wa yashtaritu fi sahiri sufli dangane da boka irin wannan wanda ke hudda ta hanyar bokanci a sufliya sharaɗi ne an ya kuna murtakiban li majmu'atin min al-kaba'ir kun gani sharaɗi ne ga shi wannan bokan duk bokan da in yana neman aljanun shi zai rinka shiga yana taka alkur'ani a cikin banɗaki to sharaɗi ne sai ya zama kullum yana ainihin ainihin fadawa cikin wasu tari daga cikin manya-manyan laifuffuka wato ba wai sai yana neman gayyato aljanun ba a'a kullum ya zama yana cikin wani sabo daga cikin sabon Allah nau'i nau'i kamar yadda ka san musulmi kullum in baya cikin sallah yana cikin zikiri in baya nan yana karatun qur'ani to bokan nan in baya wannan fasikanci ya zan yana cikin wannan kullum ya zan yana cuɗanye da wani saban Allah ghairi ma zakarna banda waɗanda muka ambata a baya ka itiyamil maharim kama aikata haram duk wani abu wanda yake haram ya samu wata haram da zai kware a kanta awil luwat ko yin luwati awil zina bi ajnabiyatin ko kuma zina da ajnabiya yashi a sharɗanta mai ya rinka zina da yashi ko ya rinka zina da uwarshi ko ya rinka ainihin zina da wata wadda take ajnabiya shi ce mun fahimci wannan wato wadda take abin nan ɗin shi wadda take a nesa da shi kenan wa banda muharrama banda kamar uwa kanwa ya sai a sharɗanta mishi lallai ya samu wata daban wadda ba su haɗa komai ba kullum ya zan yana zina da ita aw sabbil adiyan ko kuma zagin addinai ya rinka zagin addinin musulunci kullu zalika duk waɗannan abubuwa da zai rinka yi na fasikanci ko kafirci li yurdiya shaytan dan ya rinka yardar da shaytanin kullun ya zan yana faranta wa shaytanin shi rai jama'a kun ji irin wannan hanya a tariqatu sufliya na ɗaya daga cikin hanyoyin da boka ke bi wajen kiran aljani a tariqatu rabi'a hanya ta hudu tariqatu najasa ita ce hanyar rubuta alqur'ani da najasa an rubuta alkur'ani da najasa wa fi hadhihi at-tariqati yaktubu as-sahiru al-mal'un suratan min suwar al-qur'an al-karim bi dam a irin wannan hanya kuwa shi ainihin boka wanda tsinuwar Allah ta tabbata a kan shi zai samu wata sura ne daga cikin surorin alkur'ani mai girma ya rubuta ta da jinin haila aw bi ghairihi minan najasat ko kuma ya samu wata najasa daban wadda ba jinin haila ba kamar jinin jaki ko jinin kare ko a yanka ainihin mutum a ce a yanka mutum a ainihin rubuta sura kaza a jikin allon karfe da jinin mutumin a wanke a sha ko a wanke a yi tsarki ko makamancin haka abubuwa na kafirci jama'a sun ya kolo falasima shirkiya sannan sai shi bokan ya zo ya rinka faɗin waɗannan surkulla na shirka fa ya jinniyu sai aljanin ya halarto fa ya amurhu bima yuridu shi kenan sai aljanin ya ba shi bokan umarnin abin da yake so a yi malam yace wala yakhfa ma fi hadhihi tariqati min al-kufr as-sarih kafirci karara da ke cikin wannan hanya ba abu ne boyayye ba rubuta alqur'ani da najasa jama'a amma kun gani kamar yadda nake tunanatawa da suka tashi sai suka juya wannan matsalar sai suka yi wuf sai suka ce yan izala ne ce duk wanda ya shiga izala sai ya rubuta qur'ani da jini an bashi ya shi in ka ce kai tsakaninka da Allah yanzu duka aje magana kungiyanci ɗariƙanci tsakaninka da Allah ka tuna yau mai yaqumun nasu li rabbil alamin tsakaninka da Allah ka ga dan izalan da ya rubuta qur'ani da jini ya sha to dan izalan ma da yace ba kyau ma a rubuta qur'ani da da tawada a sha sai shi zai rubuta da jini kai in ba dan dabba bane kai da ake gaya maka magana ai ya kamata ka fahimta ko kuwa mutumin da yace a rubuta qur'anin ma da tawada bai halatta ba kuma sai aka ce wai shi yana rubuta da jini to amma mafi yawancin mutane sai kaga kwakwale suke da su irin na shanu Allah ya kiyaye sai ce li'anna listihza'a bi suratin domin izgilanci da wata sura ta alqur'ani bal bi ayatin min ayatil qur'anil karim kai izgilanci da wata aya ma daga cikin ayoyin alqur'ani kufrun billahi alazim kafirci ne ga Allah mai girma fama baluka bi kitabati habin najasa to ina kuma ga wanda kaga ya rubuta ainihin alqur'anin gaba ɗaya ko kuma ya rubuta aya da ainihin najasa aya alqur'ani ko sura an ka ɗauke ta kai mata izgilanci to ka kafirci aya alqur'ani da za a karanta sai kai wata shegantaka ke kyalkyale da dariya ko kai bakan magana ko kai wani magana ta wulakanci ko ta reni ka zama kafiri balle qur'anin ka ɗauko najasa ka rubuta na'udhu billahi min al-khizlan malan yace Allah ya tsare mu daga ainihin tabewa wa nas'aluhu subhanahu an yuthabbita qulubana 'ala al-iman yace kuma muna ainihin roƙon Allah wanda tsarki ya tabbata gare shi ya tabbatar da zukatanmu akan imani wa an yumitana 'ala al-islam Allah ya ɗauki rayukan mu akan addinin musulunci wa an yahshurana fi zumrati khairil anam Allah madaukakin sarki ya tashe mu a cikin tawagar fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a kun ji wannan kenan wannan ita ce suke kira tariqatun najasa boka yana binta da zarar ya rubuta wannan sura ko wannan aya ta alqur'ani da najasa shikenan sai aljanin ya halarto wato zaka ce to wai su aljanin nan sai an yi wani abu na kafirci ne tukuna sannan za su eh sai an yi ai dama shi aljanin ba zai baka ainihin wani abu da yake da shi ba ko ba zai maka hidima ba sai ya tabbatar da ka kafirci da zaran kun yi tarayya a wajen kafirci shikenan to sai biya maka duk bukatar da kake so Allah ya kiyaye a tariqatul khamisa hanya ta biyar tariqatul tankis hanya birkita alqur'ani a rubuta alqur'ani da ribas a rubuta alqur'ani da baya da baya qul huwallahu ahad sai a ainihin fara rubutawa daga kalma ahad din kuma kalma ahad din sai a fara daga dalun din sannan ha sannan a din haka sai a rubuta alqur'ani kuma bil hurufil muqatta'a harufan daban-daban ba ma za a haɗe su ba wai a sa dalun ha a ko waɗanda za su yi a haɗe su a haɗe su a'a haruffan kawai sai a ba a jera haruffan na alqur'ani kuma da ribas وفي هذه الطريقة يتي أئر ونن هنيا كوا يقوم الساهر عليه لعنة الله بوكا إنور الله تاتبت غريشي زي تأيني بكتابة سورة من سور القرآن الكريم زي تأيني وجر ربوت وتسورة دقشكين سورة القرآن ميجرما بالحروف المفردة ده حرفها تي تي تي تي معكوسة أما أبركتي درباس ya'ani min akhiriha ila awwaliha sai ya fara daga ƙarshen ita surar zuwa ainihin farkonta summa ya ƙulu azimatahu shirkiya sa'annan sai kuma ya zo ya ainihin faɗi ko ya karanta wannan surkulla tashi ta shirka fa ya hadurul jinniyu sai aljanin ya halarto fa ya amurhu bil matlubi shikenan sai shi wannan boka ya umarci aljanin da abin da yake so jama'a kun ji wannan kafirci alqur'ani shi yasa na ce muku duk inda yan bid'a suke suna da kara da junansu saboda sun haɗa akan usulu guda ɗaya akwai kasar yana nan zazzaki yana yaban wani hamshakin zindiki da ke iran wai shi saboda ƙwarewa kasan zazzaki jahili ne to wannan jahilcin sai haifawa da zazzaki gaba ɗaya bai san mutuncin alkur'ani amma dan tsiya wai alfahari yake ya haddace alkur'ani wanda ko kira'ar bai iya ba karatun alkur'anin bai iya kai baka ji kasar din da malam mansur ya ba na sokoto ne tatsu ne gadar kun baka ji ba ne wai mujaddadi kenan mujaddadi kenan amma bai iya jaddada qur'ani ba bai iya karanta alkur'ani kuma wai shine zai jaddada addinin musulunci dan najeriya siyasa ce take damun dan najeriya da zarar wani ya tashi yayi ihu da abin da ya dame ka kawai shi kenan talauci ya damu ɗan Najeriya saboda shugabannin shi sun cuce shi to duk wani daƙiƙi in ya tashi ya ce to zalunci ya yawa sai mun kamo su sai mun kifar da su shikenan sai kai Allahu akbar sai a ce babban malami babban ma shikenan wannan ainihin irin siyasar ita ce ta kai ɗan Najeriya ta baro a cikin kasar ne guda yake yaban wani zindiki a ƙasar Iran wai shi saboda ƙwarewa da karatu yana karanta alƙur'ani da ribas to ka gani shi yasa kullum za ku ga akwai kara tsakanin 'yan shi'a da iyayensu 'yan dariƙa me yasa saboda sun haɗa kan irin waɗannan abubuwa shi yasa kuka ga akwai kara masallacinsu ɗaya ba ku ganin 'yan shi'a sun tawo masallacinmu na musulmi in suka tashi sai su yi masallacin iyayensu in yaƙi ne su je can su kashe na kashewa shikenan a buge na bugewa haka to haka sai zo yana yabo wai wannan yana karanta alqur'ani shi da kanshi kalmar da ya amfani da ita kenan yana karanta alqur'ani da reverse sai ka ce Allah shikenan kawai malam mutane ya mai da ku jakuna kawai Allah ya kiyaye shine sai malam yace wa hadhihi tariqatun muharramatun aidan wannan irin hanya da ka gani to haramun ce ita ma ma'a ma fiha min shirkin wa kufrin tare da kuma abin da ke cikin ta na shirka da kafirci ya jama'ar musulmi yanzu a ce kai a matsayinka na dan Najeriya yau ba Bill Clinton ya ziyarci Najeriya ba to a ce da ya ziyarci Najeriya sai aka ce zai ziyarci karamar hukumar ku ta sabon gari ko karamar hukumar ku ta zaria a matsayinka na ma'aikacin local government misali sai shugaban karamar hukumar ku ya ce ba zai samu damar fitowa don ya tarbi bill clinton ba amma ga jawabin da ya rubuta zai gabatar ka je ka tsaya a madadin shi ka karanta ka yi wa bill clinton maraba da zuwa idan ka je saboda iya turanci sai ka juya haruffan sai ka karanta su a birkice kai wa bill clinton jawabi da haka ka birge Bill Clinton ko ka birge shi shugaban karamar hukumar ku da ya sa ka mutanen da aka sa su ji jawabin me suka fahimta alhamdu in aka tashi rubuta ta sai a sa da sai a sa mimun sannan sai a sa ha sannan sai a sa lanjaye sannan a sanya alif yaya za a karanta ta za ta iya bada ma'ana Bill Clinton ba zai ce ku mahaukata ba ne a'a to sai addinin musulunci ne wai sai Allah ya saukar da alkur'ani wanda takuri in ka canza ta alkur'ani ta zama ta guje ka zama arni takuri ita ce ta marbuta ta din nan ta marbuta wadda za a yi hakuri sannan a buga yaya biyu a sama to in kamar da ita buɗaɗɗiyar ta a alkur'ani ka kafirta saboda ka canza tsarin alkur'ani dan alkur'ani har yadda ake rubuta shi akwai ka'ida wadda take ainihin haka aka ɗauko ta to haka za ka rubuta akan takuri da taguje sahabbai sai da suka yi kwana da kwanaki sun kasa bacci a cikin suratu tauba ƙarƙashin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim har zuwa ƙarshen sura sai aka samu wata aya guda sai sahabbai suka ce to ba mu san a zamanin manzon Allah da me aka rubuta wannan tarba takuri aka rubuta ko ta guje sahabbai suka kasa bacci aka yi tattaran manyan alarammomi aka rasa yadda za a yi ana ta bincike can sai aka samu wata mata tana can gonarta tana da gidan gona a nan take zauna nan take komai da komai ashe ta rubuta wannan sura zamanin manzon Allah ta sanya ta guje ta guje sai aka ce to yanzu aka samu abin da yake tabbas wanda Allah ya yarda da shi a sai Allah ya saukar da alhamdulillahi rabbil alamina sai kai ka juya kuma wai sai ai maka tafi wai kai ne malami uban malamai wai kwararre ne wannan saboda alqur'ani bai da mutunci a wurin yan shi'a sai ana faɗin abu sai suna cewa ƙarya ne shi yasa muke cewa ku rinka bin mu a hankali wallahi duk wanda muka faɗi magana a kan shi wallahi ba za mu yi mutum ƙarya ba muna bin manhaji ne na malaman hadisi wallahi tallahi wallahi malamin hadisi ba zai dai maka ƙarya ba shi yasa babu malaman da ake karɓan magana su kakaf a duniyar ilimi kai tsaye sai su don haka babu waɗanda suka rubutu akan jarhuwar ta'adili sai su duk abin da aka rubuta aka faɗi akan malamai ka duba duk waɗanda suka rubutu na malaman hadisi ne walillahi darruhu in har ka ji mun ce maka gashi a cikin wani littafi na 'yan ɗariƙa ko gashi cikin wani littafi na 'yan shi'a ko kiristoci sun ce kaza ko wani malamin izala ya ce kaza wallahi babu kazafi a cikin magana ka bi a hankali mai yiwa kai soyayyar da kake wa wannan malami ko wannan kungiya ko wannan ɗariƙa ita ta sa baka iya ganin munin abin da ake nuna maka amma da za ka ainihin sanya wa idan ka farin tabarau ma'ana ba abin da ya shafe ka gaskiya kake nema kawai wallahi in ka tsaya sai ka bi abubuwan nan a hankali sai ka ga yadda suke jama'a mutanen da suka ce suna son su kafa muku gwamnati su yi hukunci da alkur'ani sai aka ce kuma karanta alkur'anin nan ma a birkice gwaninta ce to amma saboda su zazzaki da suka zo sai suka sanya siyasa irin ta su fir'auna iyayen gidansu ita ce me sai suka cire magana dangane da tauhidi da aƙida don haka sai 'ya'yan 'yan ɗariƙa da yawa bam sai suka bi su me yasa saboda ba za a yi magana akan shirka ba sai suka ce kawai da'awa ce ka taho in kai dan tijjaniya ne taho in kai dan wance ne taho in kai dan wance ne taho dan haka da ta rure musu a ciki sai ta bindiga da kyare kwaci kanshi a Kano da suka ritsa shi shi yasa duk mutumin da yazo zai muku da'awa ya gaya muku ina aka baro ina za a yanzu kuma a ina ake tsaye ya fito ƙarare gaya muku amma a kawai kowa ya taho kowa ya taho ba irin wannan gwamnatin aka kafa a afghanistan ba gashi an kasa zama lafiya aka je aka haɗa kai da 'yan ɗariƙa da 'yan izala da 'yan salafiya da 'yan shi'a haka aka yi gwamnatin gamin gambiza hudu a ƙasar afghanistan je kaka ga rikicin da ake kenan yanzu da sai ya zama salafiya sun fi ƙarfi a cikin gwamnatin su siyaful jihad su kalbuddin sun fi ƙarfi su ne salafiya afghanistan suke da gwamnati sai suka ce to na ɗaya dole a bar ɗariƙa wannan makon da ya wuce fa ake wannan rikicin ka je ka kalli gidan ta to yanzu ne da aka fi gwamnati za a ce ba a san ɗariƙa su ana ta rikici da su ma'ana yanzu sun gama yakin musulmi da kafirai kuma sun komo yakin cikin gida za su kashe kansu to don haka muka ce mu ba manufar mu mu da kanmu nan da ke rayuwa dole sai mun yi nasara ba amma dai muna son bayan Allah su yi nasara bayan Allah nan mu ne mabiyanmu ne mabiyan mabiyanmu ne amma dai a yi nasara nasarar da ainihin Allah maɗaukakin sarki yake ishararta a cikin alƙur'ani da cewa zai tabbatar da ƙasa ainihin ga hannunsu su waye gari ba sa bautar kowa sai Allah ba sa komai a bayan ƙasa na dangane da shirka sai tsantsar tauhidi to abin da ake so kenan shi yasa kaga mu gaskiya sai mun tace kai mushriki ne to ka bar shirka sannan ka taho cikin hanyar mu ɗaya kenan kai ɗan bid'a ne ka bari a to an ana bin wannan hanya yaushe za a samu mutane da yawa ai dama ba yawan mutane ake so ba karfin imani ake so karfin imani ake so da kyakkyawan imani yanzu rikicin da ake kenan shekarun baya sai zan ahli sunna sai suka tattaru isu isu sai suka ware su uku an ce ahli sunna da bangaren salafiya da bangaren yan dariƙa da bangaren yan izala ƙasar afghanistan sai suka ware sai suka haɗe kai akan yan shi'a aka gama rikici da 'yan shi'a sai kuma ta zo yanzu sai ta fashe tsakanin 'yan salafiya da 'yan izala da 'yan ɗariƙa da 'yan salafiya da 'yan izala sai suka haɗe kai yanzu kuma suna nan suna fitina da su da 'yan ainihin ɗariƙa a ƙasar afghanistan me yasa saboda an yi wannan barbarayyan yawa don haka mu yadda ka gan mu ɗin nan mu goma ne haka za mu haƙura na ɗaya allah ya bamu nasara abinda muke so kenan al'amari ne a hannun shi amma allah bai bamu nasara ba alhamdulillahi ala kulli hali ka karanta sahihul bukhari ka ji annabi ya ce wani annabin ya zo ya yi wa'azi kakaf bai samu mabiya ba shi kadai ya gama wa'azin ya koma wani ya zo mutum ɗaya ya samu wani biyu ya samu wani ya samu mutane uku wani ya samu jama'a da basu kai goma ba ashe wannan ba yana nuna maka duk mutumin da kaga bai da jama'a wai bai da gaskiya ba kenan duk mutumin da ka gan shi da tarin jama'a wai shine mai gaskiya ba ba wannan bane a'a gaskiya tana tabbata ne labin rijali walakin bil adilla da dalilai ake gane gaskiya ba da taron mazaje ba ka auna daga shekara goma sha biyar zuwa yanzu kungiyar zazzaki ta shi'a sai da ta bindiga so hudu sai da ta bindiga so hudu tana fashewa me yasa saboda an jawo su an yaudare su sai ka ji an ce za a ainihin gwagwarmaya a kan kaza sai kuma ka ji kai to ya kai baban ka dan tijjaniya ne sai ka ji akwai cikin tafiyar ya mutsatse ne ya ce kai uban ka dan tijjaniya ne akwai wani dan izala kuma yana dama da mala sai ka je na sukan tijjaniya sai ka kai ƙara wurin malam sai malam ya ce ba komai to yaya za a yi kenan sai matsala sai ta zo ta fashe a ce malam na goyon bayan suwa ne da ta zo gaba ɗaya sai suka yi mishi ijtima'ul jiyushil islamiyya alazan zuwa zazzakiya sai suka haɗe gaba ɗaya sai suka yaƙe shi akan kuma shi'a shikenan duk al'amarin sai zo sai wargaje to ashe kai yanzu ya kamata in ka zo kana kiran mutane ka tsaya ka yi tahdidi ka iyakance wa mutane kai jama'a muga daga inda muke kuma ga inda za mu je shi yasa ka ga ƙararra in muka so sai mu ce maka muga inda muka nusu ba lalle wasu mutane suna zuwa wurin da'awan mu suna son duk shegantakar da yan kungiyar izala suke akan sunna sai mu ta rurrufawa ai ta gyaggyarawa wai duk ɗaya ne a'a ba ɗaya bane in muka ce maka duk ɗaya ne mun yaudare ka akwai bambanci sai dai mafi girman abu ya haɗa mu shine mun ce sunna sun ce sunna to amma sun zo suna gaba da sunnan nan su ne mata karan tsaye a to wai sai a dan rangwanta musu wai dan a tafi tare a tafi tare da rubabbu zindikai duk mutumin da ya soki hadisin manzon Allah kwaya ɗaya ya zama arne hadisin manzon Allah kwaya ɗaya ka soka ka zama arne ka ridda in aka faɗa in ka ji abin ya sai ka ce Allah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allah ka karba mana Allah ka samu iya abu baka ji abin da annabi ya ce wa sahabbai ba lokacin da dokoki suka sauka suka ce in yi zafi manzo Allah ya ce so kuke ku zama irin kiristoci da yahudawa ku ce sami'ina wa ata'ana sai suka ce sami'ina wa ata'ana nan da nan shikenan sai ga ainihin aya ta sauka amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi har zuwa karshe manzon Allah ya yi imani da duk abin da aka saukan mishi duk muminan da suke bin shi sun yi imani dukkan su sun ce sun yarda shikenan Allah ya yabe su shikenan sai Allah ya ce kar ku sake cewa ainihin sami'ina wa asaina sai dai sami'ina wa ata'ana duk abin da kaji kaji hadisi ya fi karfin kwakwalwarka ya inganta sai ka ce mun yi imani tunda da ya tabbata manzo Allah ya faɗi ba to ba mu taba jin ba a bakin malam ba a bakin malam duk hadisan mafi yawancin hadisan malamin ku bai sani ba shikenan dan ba ku ji a bakin shi ba shikenan akwai mutum ɗaya da ya tattaro akan hadisan manzon Allah dukkan su gaba ɗaya san su ne babu to shikenan dan ya zo bai san wannan ba wani ya zo ya faɗa a ƙarya ne shikenan ka yarda ka fita daga addinin musulunci shi yasa ku sani dan haka gaskiya tafiyar mu mu ba wani mutsu mutsu ba abin da za a boye maka karara ne ware wake ta yi maka kabi ba ta yi maka mu ba mu ce dole sai mu mun kafa gwamnati ba abin da muka ce mu muna ainihin kiran mutane ne zuwa ga addinin Allah nasara kuma ta rage ko ta faru a hannun mu ko ba ta faru a hannun mu ba ko ya zama ma sai mahadi ya zo nasara za ta samu mu dai mu yi abin da Allah ya wajabta mana shi yasa addini so ake a tace shi ba wai kawai kowanne bara gurbin addini a nuna mutane su tafi ba ka tuna da cewa yayin da kake cewa wane yana bin ɗagutu ya zama kafiri yayin da kai kuma kake ainihin rubuta alkur'ani da jini kai ma ka zama kafiri dukkan ku kun yi tarayya akan kafirci yayin da kake ganin daidai ne a karanta alkur'ani a birkice dukkan ku kun yi tarayya akan kafirci to dole ne kowa ya bar kafirci a tsaya akan musulunci sannan in kuna da baki sai ku yi waɗanda ke sauran kafirci wa'azi kenan amma ku da irin naku kafircin ko kuma kun je kuna cewa dagutu dagutu dagutu ya kamata mutane su tsaya su su fahimci waɗannan abubuwa da kyau in ba haka ba sai mutane abin da ke ba su sha'awa shine wato addinin riya addinin riya shi yake ba su sha'awa ai ana jin sunan malam wane ai an ganshi an buga a jarida ai an ganshi a talbijin ai an ganshi a kaza wai wannan shine karatu Allah ya kiyaye a tariqatu sadisa hanya ta shida tariqatu tanjim ita ce hanyar ainihin wato bin hanyar bautar taurari boka ya bauta wa taurari ko ya sujuda ga taurari ko ya wasu surkulle dan yaban taurari sai shikenan aljanu su biya mishi bukatu wa hadhihi at-tariqa tusamma aidan bir-rasbi wannan hanya har yau ana kiranta ar-rasdu wato hanyar dakaci ko hanyar dakatawa ko hanyar saurare abin da yasa irin wannan hanya aka kira ta da ar-rasd dakatawa saboda bokan ba zai iya zuwa ya yi ainihin wannan magana ko bautawa aljanun ba a bautawa taurarin sai ya dakata wannan tauraron ya fito don kamar yadda za ka zo ka ji a cikin taurari akwai tauraron da so ɗaya yake fitowa a shekara so ɗaya in ya bullo so ɗaya a shekara in yau daren yau ne rana bullo shi in ya bullo bai sake bullowa sai dare irin na yau baɗi to sakamakon haka sai suke kiran wannan a tsarika ainihin bin rasdi wato hanyar saurare ita ba koyaushe ne boka zai iya zuwa ya kiraye aljanun ba sai ya saurara tukuna لأن الساهر يترصد طلوع نجم معين saboda shi bokan yana sauraron bullowar wani tauraro ayyananne thumma yaqumu bi mukhatabatihi sa'annan sai shi bokan ya tsayu wajen ainihin magana da wannan tauraro bi tilawatin sihiriya ta hanyar wasu karatuttuka na masu tsafi na masu sihiri na bokaye thumma yatlu talfaman akhar sannan sai zo ya karanta wani surkullan daban yahmilu fi tayyatihi min ash-shirki wal kufri sai ya zama shi ma wannan surkullan da za a karanta shi daban yana ɗauke da shirka da kafirci a cikin shi tayyat shine kamar kace a cikin kaza yana ɗauke da shirka da kafirci a cikin shi mallahu bihi alim shirka da kafircin da Allah kadai ya san iyakarsu thumma yaf'alu harakatin sa'annan sai shi bokan sai ya ainihin yi wasu motsi yayi wani irin girgiji kaga ya wani kada jiki haka يزعم أنها تعمل على استنزال روحانية هذا النجم yana riya cewa wannan ainihin girgiji da yake da jikin shi wai shi ke sanya ainihin rauhanan wannan tauraro sai su sauka walakin na fil haqiqati ibadatu li hadha najmi min dunillahi malam yace a haƙiƙanin al'amari wannan abu da bokan nan yake yi ba komai ba ne sai dai bauta ce ga wannan tauraron yake bautawa ba wai Allah yake bautawa ba wa in kanal munajjimu la yadri ko da yake shi wannan boka da yake bauta wannan tauraron bai san cewa wannan ibada ba ce fatilka ibadatun wa ta'zimun li ghairillahi amma wannan ibada ce kuma girmamawa ce ga wani Allah fa inda zalika to a yayin da boka ya karanta wannan surkulla yayin da tauraro ya bullo ya wannan girgiji ta kuma shayatinu bi talbiyati amri sahirin la'in sai shaidanu su tsayu wajen amsa umarnin shi wannan la'anannan boka fa yadhunnu sahiru annan najma huwa allazi sa'adahu sai shi bokan ya tsammaci cewa ai wannan tauraron ne ya taimake shi walakin nan najma muftara alaihi ma yadri bi shay'in min hadha malam yace sai dai shi wannan tauraro wanda bokan nan kage ya mishi shi ma bai san komai da ke da alaka ga haka ba bai ma san ana bauta mai ba bai ma san ana neman wani abu a wurin shi ba wa yaz'umu sahiru anna hadha sihra la yuhallu illa idza zahara an-najmu marratan ukhra shi boka yakan riya cewa irin wannan sihirin ba a iya warware shi har sai in an samu wani lokaci daban kuma tauraron ya sake bullowa idan boka mai aiki da irin wannan tariqatun najmi din ne tariqatut tanjim in aka je wurin shi ya ainihin hada asirin a yau da tauraron ya bullo to a cikin aƙidar shi wannan bokan sai ce in dai har ana son a lalata irin wannan asirin to sai an bari baɗi yau baɗi'iwar haka kuma daidai wannan lokacin a sake yin irin abin da aka yi don a warware wannan sihirin shine malam ya sauri ya aje lamba a ƙasa ya ce haza inda sahara wannan kenan a wurin bokaye aƙidar bokaye kenan wa amma allazina yu'alijuna bil qur'an amma masu yin ruqya waɗanda suke magani da alqur'ani fayubtiluna hadha sihra fil hal nan take suke bata wannan sihiri bi fadlillahi al-kabir al-muta'al da falalla Allah babba wanda yake mai daukaka malami mai ainihin yin ruqya babu sanda za a kawo wani an yi mai asiri ko kuma wance an yi mata asiri ko aljani ya shiga wani ko wance wai malami ya ce to ku saurara sai daidai lokaci kaza a wannan lokaci ne tauraro kaza zai bullo a inda har aka samu wani na yin haka to yana aiki da bokanci ne duk sanda aka kai karatun qur'ani ne zai yi ya roki Allah Allah ya fitar da asirin ko ya lalata shi ko ya kori aljanin to menene za a ce kuma sai lokaci kaza sai rana kaza babu ina fatan mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sai mu koma sama sai malam ya ce wa hunaka nujumun domin akwai wasu taurari la tazharu fil ami illa marratan wahida ba sa bayyana a shekara sai so daya fayantaziruna zuhurahu sai shi sai irin waɗannan bokaye sai su rinka sauraron bayyana irin waɗannan taurari summa yaqumuna bi tilawatin fiha istighasatun bi hadha najmi sannan sai su irin waɗannan bokaye sai su tsayu da wasu karance-karance na surkulle waɗanda suke ɗauke da neman agaji a wurin wannan tauraro fayahulla lahum sihirahum wai dan ya warware musu wannan sihirin wala yakhfa ma fi hadhihi at-tariqa min ta'zimin li ghayri Allah malam yace irin barnar da ke cikin wannan hanya ba a boye take ba saboda a cikin ta akwai girmama wani Allah wastighafatin bi ghayri Allah da neman agaji a wurin wani wanda ba Allah ba wa kullu hadha shirkun duk wannan ainihin shirka ne sai ce nahi ka bi talasimil kufriya balle ma a ciki akwai surkulle na kafirci ko da babu surkullen kafirci neman agaji a wurin wani wanda ba Allah ba kafirci ne girmama wani wanda ainihin ba Allah ba irin girmamawa da ake wa Allah kafirci ce to wannan kafirci ne to sai malam ya ce balle ma fa akwai surkulle na shirka a ciki domin abin da ya sa lafuzza sun fi fa'idantar da shirka fiye da aiki kalmomin nan da suke yi su bokaye waɗanda suke ishara zuwa ga neman agaji da girmamawa da mayar da waɗannan ainihin aljanu ko waɗannan ainihin taurari a matsayin da Allah yake waɗannan irin kalmomin na surkulle su kansu kafirci ne to kafircin wannan hanya ya fi bayyana fiye da ma irin waɗancan ayyukan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ka ji irin wannan hanyar sai malam ya ce eh sadara ta ƙarshe a ina eh faya hulla ina ne liya hulla eh liya hulla lahum sihrahu a ƙarshen sakin layi na kusa da ƙarshe kenan liya hulla ne a tariqatu sabi'a hanya ta bakwai daga cikin hanyoyin da ainihin wato boka yake bi wajen ainihin wato kiran aljanin shi tariqatul kaffi hanyar amfani da tafin hannun yaro shi yasa ya kira ta tariqatul kaff tafin hannun yaro zaka ji yadda suke yi boka zai sami yaro ne mai wayo sai rinka aiki da shi to yana amfani da tafin hannun yaron ne sai ce wa fi hadhihi tariqa yuhdiru sahiru sabiyan saghiran a irin wannan hanya boka yana halarto da yaro ne zai kawo yaro dan karami lam yablughul huluma wanda ainihin bai balaga ba bi sharti an yakuna ghaira mutawabbi'in da sharadin shi yaron ya zama ba shi da alwala wato bai da tsarki thumma ya'khudhu kaffa sabi sai shi bokan ya kama tafin hannun yaron al'aisar tafin hannun shi na hagu thumma yarsumu alaihi murabba'an hakaza sai ya rubuta mishi zane kamar yadda ka gani haka mai kwana hudu shine yayi maka shi a aikace square kenan square kenan girma murabba'i wato zane mai kwana hudu wanda kowanne tsawon zane girman su daya sai ya ainihin samo tawada ko inki sai ya rubuta irin wannan zane a hannun hagun na yaron haka mai kwana hudu wa yaktubu haula hadha murabba falasima sihiriya sai shi bokan ya bi gefen wannan ainihin wato akwati da ya zana sai ya ainihin rubuta wasu ainihin surkulla na sihiri wa taba'an tahtawi ala shirkin alan ya ce ka tabbatar da cewa waɗannan rubuce-rubuce suna ɗauke da shirka babu shakka rubuce-rubucen da zai zo ya a gefen daga wajen zanen kenan to lallai suna ɗauke da shirka yaktubu hadhihi talasim hawla al-murabba min jihatihi al-arba shi wannan boka zai rubuta waɗannan kalmomi ne na surkulle a gefen wannan zane gefen wannan zane ne kamar akwati a ɓangarorin shi guda hudu kowane gefe akwai abin da za a rubuta ثم يضع في كف الصبي في وسط هذا المربى زيتا وزهرة زرقاء sai shi ainihin wannan boka sai ya dubi tsakiyar tafin hannun yaron wato cikin wannan zanen akwati kenan tsakiya sai ya ainihin samu mai kamar man gyada ko manja ko man zaitun sai ya sa wa zaharatan da kuma ainihin zahara wato fulawa wadda take zarka kamar wadda take koriyar tashar wadda take ainihin ta riga ta ainihin zama koriya ko kuma wadda ta riga ta bushe ta ainihin zama yalo au zaitan wa hibran azraka ko kuma sai ya samo ainihin zait ya samo man gyada ko manja ko man zaitun wa hibran da kuma tawada kamar inki kenan azraka wanda yake blue sai ya samo shi sai ya sa thumma yaktubu talasima ukhra sai kuma ya zo ya sake rubuta wasu surkulla daban bi hurufin mufrada da wasu haruffa ɗai ɗai ɗai ɗai ala waraqatin mustatila akan wata doguwar takarda sai bokan ya samu wata doguwar takarda sai rubuta wasu haruffa na surkulla ɗai ɗai ɗai ɗai duk waɗannan abubuwan da ka ji fa ba wai kowane harafi ne suke ɗaukowa suke rubutawa ba in baka manta ba a can baya an ce maka sihiri wani ilimi ne da ake tsaya ake koyan shi in ka je suna nan suna karantar da wannan littafin shamsul ma'ariful kubra sihiru haruta wa maruta duk suna nan suna karantarwa a cikin soraye manya-manyan mutane ne ga sunan manyan arna ne da raunan su irin na sarakunan maguzawa suna nan a soraye wani zai zo a karanta mashi risala wani zai zo a karanta mashi bulogul maram wani kuma ya zo sai a karanta mashi shamsul ma'ariful kubra wai su yan haɗin kai ne su almajiran ibnu arabi ne komai ma suna ciki su su kafirai ne su musulmi ne su kiristoci ne su arna ne duka su ne mun fahimci wannan da kyau shamsul ma'ariful kubra an kaje ka samu littafin shamsul ma'ariful kubra tana nan suna sai da ita ɗari shida ɗari bakwai dubu ɗaya ba duka malami ne ya iya kwance shamsu ba sai malami tsohon boka ƙwararre wanda Allah ya gama tsine mishi albarka sai shi ne yake iya kwance ta za ka ga haruffan ɗaya an rubuta haka kai ko ka je ka kwafe ba za ta komai ba sai an koya maka yadda ake shirya su sai a ce maka wannan harafi a sa shi gida kaza ta hannun hagu wannan ta hannun dama wannan ta hannun kaza wannan za ka sa ka faɗi kaza kana gama haɗa wallahi sai ka ji kana kamar za ka tashi sama kamar guguwa irin za ta tashi da kai to aljani ya zo kenan sai ka ci gaba da jawabi me kake so to wai waɗannan mutanen wai duk sai abin ne wai a ce ana son haɗin kan musulmi waɗannan arna ne duk wanda ya haɗa kai da waɗannan ya zama arni arna ne waɗannan ba haɗin kai da su waɗannan sai sun tuba sun yi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi duk komai na musulunci sai sun sake sabo amma wallahi sun bar musulunci ya jama'ar musulmi jinin haila mutum ya ɗauki alƙur'ani ya rubuta da jinin haila ko a rubuta alƙur'ani sai a ba mace a ce ta je ta tsarki da shi ko a rubuta alkur'ani a ce wa mace ta je ta zuba a masai duk ayyukan da ake kenan fa wai sai a ce wai ana zagin manyan malamai ana kafurta manyan malamai manyan mutane manyan masu daraja waɗannan ba malamai ba ne kar ka taɓa gazawa daga fir'auna waɗannan ba su gaza daga ainihin matsayin fir'auna a kafurci kuna jin irin ayyukan da suke shi yasa sai ya ce sai boka ya samo wata takarda doguwa haka ثم توضع هذه الورقة kalmazilla ala wajihi sabi sai shi wannan boka dama takaddar da aka ce a samu kakkumanta an ce doguwa ko doguwar takadda siririya haka za a samu sai a rubuta waɗannan haruffa sai a shirya su in aka shirya su sai ya kawo wannan takadda sai ya sanya ta sai ta zama kamar inuwa sai ta rufe fuska ainihin wato fuskar yaron wayartadi fauqaha kalansuwa to sai kuma bokan sai ya nemiyar hula sai zira wa yaron sai zan hular ta rufe kan yaron ta kuma rufe fuskar yaron tare da takaddar ina fatan kun fahimci wannan kwatancin da farko kaga aka ce hannun hagun yaron ya zan shi yaron bai cikin tsarki bai cikin alwala sai a samu hannun shi nagu sai a zana dan akwati haka sai a samu a diga tawada haka da inki blue sai a samu ainihin wato wata fulawa sai a makala a wurin sa'annan sai samu wata takarda kuma sai rubuta wasu haruffa sai nane fuskar yaron ko idan yaron da ita sai kawo hula sai ya kifa wa yaron sai zan yanzu ta rufe idan yaron kenan gaba daya tare da cewa idanuwan yaron yana rike da waccan takarda wadda ke dauke da haruffan kuma haruffan in za a kifa su za a kifa su ne su kalli fuskar idan yaron inda aka rubuta su sai a kifa su sai su kifi fuska idan yaron haka to shikenan sai me zai biyo baya sai malam ya ce hatta tasbuta har sai wannan hula ta zauna akan yaron thumma yughatti tifla kullahu bi thawbin saqilin sai shi wannan boka sai ya samo wani tufa wani bar wani gwado mai nauyi sai ya rufe yaron gaba ɗayan shi wa tiflu fi hadhihi hala to a irin wannan halin fa kai kana jin yadda ake kudindina yaran nan ko amma a irin wannan halin ya kunu naziran fi kaffihi sai ya zama duk da ana lullube shi an lullube fuska shi da takarda an kawo hula an kife an kawo gwado an sa amma sai a sa shi ya rinka kallon saitin hannun shi duk da kaga baya gani amma sai ya zan saitin idon shi yana daidai saitin wannan hannu da aka yi zane aka sa fulawa sai ke cewa fa taba'an la ya rahu to kaga tabbas a irin wannan hali yaron baya iya kallon hannun kenan tunda an kife idan da takarda an kawo hula an sa an kawo wani mayafi an rufe li'annal jawwa domin irin yanayin da yaron ya shiga muslim ya zama mai duhu thumma yabda as-sahiru al-mal'un bi qira'ati azimatin kufriya shadida bayan da bokan ya tabbatar ya gama hada yaron haka sai kuma ya fara karanta shi wannan la'anannan boka sai ya fara karanta wannan surkulla nashi na shirka wanda ke cike da kafirci kafirci mai tsanani fa'iza bi tifli ya shi'uru ka annal jawwa qad asbaha nura bokan yana cikin karanta wannan surkulle sai shi wannan yaro sai ya rinka jin yanayin da yake ciki kuma ya tashi daga duhu ya koma haske sai yaron ya ganshi kuma a wani yanayi mai haske sai ya ganshi a wani wuri mai haske dubi duk da irin dindin ma dindin din da aka ada mishi ga takarda an kifa idan shi ga hula ga bargo wayara suwara sai yaron ya rinka ganin wasu surori ta taharraku fi kaffihi tunda dama an sa shi ya rinka kallon hannun shi to sai yaron sai ya rinka ganin wasu abubuwa wasu surori suna ta motsi akan tafin hannun nan nashi fa yaqulu sahiru lisabi sai shi bokan ya ce wa yaron ma ba tara ka yaro me kake gani fa yaqulu sabi sai yaron ya ce ara amami surata rajulin ina ganin surar wani mutum ga wani mutum nan a tsaye a gabana fa yaqulu sahir sai boka ya ce qullahu ka ce da shi yaqulu lakal mu'azzim boka mai surkulle yana ce maka kaza wa kaza sai ya faɗa mishi abubuwan da yake so ko kun gane shi bokan sai magana da yaron kana ganin wannan mutum eh to ka ce boka na ce mishi ana son za a kashe wani ana son za a kori wani daga ofis ana son za a haukatar da wani ana son za a kashe auren wancan misali sai farfada wa yaron yaron shi kuma ya rinka faɗa mutumin da yake gani fatata harraku suratu hasabal hasabal awamir sai wannan sura ta wannan mutum sai ta rinka motsi tana caccanzawa gwargwadon irin umarnin da bokan yake bayarwa wa ghaliban ma yastakhdimuna hadhihi at-tariqa fil bahth an al-ashiya' al-mafquda galibi in ka ga boka zai aikata irin wannan hanya ko to sai ana neman wani abu ana bincike motar wana ta bata an yi sata a gidan biki an je taro an sace jakawa ne to shine in aka je wurin boka sai kaga sun fi aiki da irin wannan hanyar wai dan a gano jakar tana wuri kaza jakar tana wuri kaza jakar tana abin nan akwatin na wuri kaza kuɗi da aka sace suna wuri kaza yaro da aka ɗauke yana wuri kaza wanda da yan fashi suka sace shi yana wuri kaza galibi shine suke bin irin wannan hanya ainihin tariqatul kaf sai ya ce wala yakhfa kadhalika ma fi hadhihi tariqa min shirkin wa kufrin wa talasima ghairi mafhuma barnar da ke cikin wannan hanya ba a ɓoye take ba tun daga ainihin shirka da kafirci da surkulle irin waɗanda ba a fahimtar ma'anarsu jama'a ka ji ɗaya daga cikin wata kuma hanyoyin daban galibi wannan kuma sun fi amfani da ita yayin da suke neman wani abu wanda ya ɓata shi yasa abinka in ya ɓata ka roƙi allah allah ya dawo maka da shi ka yawaita ainihin roƙon Allah karatun alkur'ani la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah kana roƙon Allah Allah ya dawo maka da shi karanta alkur'ani ka ji ka fa annabi yakub tsarki ne Allah ya fi son ka fiye da annabi yakub annabi yakub da dan shi ya bata me yayi koma yana bokanci me ya koma komawa ya ga Allah da ma ya zo yana kuka ƴaƴan shi suka ce har yanzu kana kuka akan yaro ya bata kaza kaza kaza kaza kaza sai ce inna ma ashku basi wa huzni ila Allah ai ni ga Allah nake kai kuka na nayi muku kuka bakin ciki na da damuwa ta ga Allah nake kaiwa wa a'lamu min Allah ma la ta'lamuna kuma ni ina da sani daga Allah abin da ba ku sani ba ni na san Allah ya ce a roƙe shi kuma an roƙe shi zai biya bukata don haka Allah nake kai kuka na bawan Allah annabi Yakub Allah ya da mai da dan shi ko bai da mai ba to abin da ake so in ɗanka ya bata ka tsaya ka natsu in yarki ta bata ki tsaya ki natsu in ainihin ragonka ya bata tsaya ka natsu babu wani boka da zai iya gano maka wasu abubuwa in ma ka kaddar har ya gano maka tinkiyarka ta bata boka ya faɗa maka tana can zaɓi an je an gano ta a zaɓi ka tabbatar da cewa ka zama kafiri kamar yadda dama shi can boka gidan kafirci yake ka tabbatar da wannan tinkiya dai ta dawo amma kai kuma ka zama arni sai ka sake la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ka zama ba ma guje fa ba ma guje sai ka tuba tubabbe ka zama kafiri ba ma guje duk mutumin da ya je wurin boka ku sani jama'a matsalan nan fa ba karama ba ce abin da ya sa babu wani zamani da ake cin kasuwar bokanci kusan irin wannan zamani kai malamin sunna ne aka zo da matsala ka ce za ka roƙi Allah sai ka ji abin bai dame su ba amma ana zuwa ka ce shi kenan ku tashi ku tafi a je a kawo baƙin rago ana kawo baƙin ragon a gaban su ka sa wani yaron ka ka ce yanke harshen shi mu gani rago da ran shi sai a yanke harshen shi sai a tara jini a kofi jijjinin ragon ya zazzage ta haka ta baka sai a ce shanye sai ya tsuguna ya sha kenan sai a ce tashi ka tafi duk wanda ya kawo maka wargi ka harare shi shikenan to da kai da bokanka kun zama arna sai ka yi kalmar shahada ka zama ba ma guje ba ma guje sosai sai ka musulunta ba musulmi bane kai ya kamata mutane su gane wannan matsalan nan an ɗauke ta matsala ce da sauki sai mutum ya je wurin boka ya to ai wane ne ya ce addu'a ba kyau wai ce addu'a ba kyau a mu cewa muka addu'a da kyau amma boka ba addu'a yake ba boka ba roƙon Allah yake ba to amma matsalar da take faruwa yan boko bature ya gama kai su ya baro su an ɗauke ka an saka firamare ka gama firamare an ɗauke ka an kai ka wani dajin Allah wai sakandare sai bayan shekara biyar bayan shekara biyar an kai ka wani kololuwar daji wai sunan shi jami'a ka shekara hudu an raba ka da dattawa an raba ka da malamai an raba ka da addini an raba ka da ibada shikenan ka gama karatu an ɗauki wani kankame man ofishi an baka an ce kai ne yalla bai kaza ka gaba ka san addini ba matsala na rikicewa ana cewa ai a bayan dutsen can akwai wani mutum wato yanzu nan zai maganin matsalan nan shikenan ana tafiya da an ce ayi kaza an ce ayi kaza sai kuma kaga har yazo yana kakkara abin to menene ba yanka akai ba to kai malami ne ce maka akai boko karatun musulunci ne daga ka iya boko shikenan waye wa ma baka izini kai magana a cikin addini a sai ka ji mutum ya ce to ai ai an je ai ai addu'a ne kai tun da jahili ne batatan jahili ne kai turun jahili kamar ka je ka karanta economics ne sai aka zo ana rikici dangane da famasi don Allah me zaka ce duk abin da ake faɗi akan famasi haɗa magani kai jahili ne barin tattalin arziki ya rikice sai kai jawabi to shikenan sai ka zo cikin harkar da ba ta da alaka kai ka je ka yi karatun boko ne sai aka zo ana magana dangane da aƙida sai ka ji mutum ya sa baki eh to ai mu dai su ne muka tashi muka gani a malamai me yasa da ka tashi kaga irin tsarin da iyayenka ke gudanarwa na rayuwa baka ji wannan tsarin ba babanka yana kwana a gidan bunu a gadan kara ko gadan bono kai wani irin gado ne da kai da air condition da menene da menene yaya ka canza wannan amma addini sai ka ce ai ba ni iya irin iya addinin da iyayenmu suka yi eh shine gaskiya amma tsarin rayuwar iyayenku wannan na kafiran ingila ya fi na iyayenku amma addinin musulunci shine zaka ci gaba da bin cikurkudaddin iyayenka saboda kadai addinin musulunci shi ya zama maraya to ya kamata mutane su san wannan wallahi mas'alar nan mai girma ce jama'a saboda yadda lokaci ya kure sai gobe subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk